الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فإن تفرد الله تبارك وتعالى بتوحيده ونزه نفسه سبحانه وتعالى عن الشرك والتمثيل والنظير وعمر عباده أن يوحدوه وحده ونوع لهم العبادات وجعل الإفرادة في العبادة أصل الدين وأساسه وأول أركانه هو إجماع الخير ولا تقبل الحسنة إلا به يعني التوحيد والعمل القليل مهما قل لا يقبل الله تبارك وتعالى إلا بالتوحيد وكذلك إذا كثر عمله ولو كان أكثر الناس عملا إذا خال من التوحيد لم يقبل الله صرفا ولا عدلا عباد الله إن أول دعوة الرسل وخلاصها ومن أجلها هي دعوة التوحيد يقول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه إنا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني وكل آية في كتاب الله عباد الله صريحة فيه أو دلالة عليه أو في واجباته أو ثوابه أو ضده وأول أمر في كتاب الله تبارك وتعالى الأمر به يعني التوحيد يقول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم وفي كل صلاة يعاهد المسلم ربه على قيام به إياك نعبد وإياك نستعين وهو حق وهو حق على الله وهو حق على الله على عباده وأول واجبات عليهم من التكاليف قال عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذ إلى اليمن فقال يا معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليهم شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة وإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وهنا أول ما تدعوهم إليهم هو شهادة أن لا إله إلا الله يعني التوحيد عباد الله وأول ما يسأل العبد يوم القيامة في قبره هو التوحيد الله تبارك وتعالى هو من ربك وما نبيك وما دينك ولأهمية كونه ولأهمية كونه لا طريق لرضا رب ربنا سبحانه وتعالى إلا به لذلك دعا إمام الهنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لنفسه ولأمته ولذريته ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتي أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقال عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام أن نعبد الأصنام ومن دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دائما يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهي دعوة يوسف عليه الصلاة والسلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجلي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da wanda suka biyo shi da gaskiya bayan Allah masu albarka Allah maɗaukakin sarki ya kaɗaita kansa ya tsarkake kansa daga dukkanin abin da za a haɗa shi da shi na shirka wannan al'amari ne wanda yake mai girman gaske kaɗaita Allah a cikin dukkanin abin da ɗan adam zai kasance wurin yi ma Allah maɗaukakin sarki ibada shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya nau'anta mana ayyuka na ibada kala-kala amma ya sanya dukkan wani nau'i na ibada babu wata ibada da za ka yi musharakar Allah maɗaukakin sarki da abin halatta a ciki ko da ku annabi ne daga cikin annabawan Allah Allah ya ce mu kaɗaita shi a cikin ibada a cikin rububiyarsa da cikin uluhiyarsa da cikin asma'i was sifat da dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kansa da shi ba shi da makamanci ba shi da kishiya ba shi da mataimaki shi kaɗai yake tak ba shi da wani abokin tarayya da haka wajibi ne mutum ya bautata ma Allah matsawar yana buƙatar Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ibadarsa to dole ibadarsa ta zama a cikin kaɗaita Allah bayan Allah masu albarka wannan al'amari na tauhidi wani abu ne wanda shi ne dalilinsa ne Allah maɗaukakin sarki ya halacci ɗan adam Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ban halicci mutum da aljamba sai dan su bauta mun bautar shi kadai da haka duk wani abu da yake na bauta ne to Allah kadai ake wa shi ba a yi wa wani abin halitta komai matsayinsa komai darajarsa la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalan babu wani mala'ika makusanci ko wani annabi ma'aiki barantana kuma wanda bai kai su ba da za a masa irin wannan ibada in ba Allah shi kadai ba da haka shi yasa Allah madaukakin sarki ya aiko annabawa da'awarsu shine wajen kadaita Allah shi kadai Allah ya ce ba mu aiko annabawa ba kafin ka face muna musu wahayi cewa babu abun bautawa bisa cancanta sai ni in ji Allah ya ce ku bautata min da aka ku bautata min ni kadai ba tare da kun haɗa da wani ba mafi girman abin da Allah ya tsana Allah yake kishi baya so shine ka haɗa shi da wani shi yasa shine mafi girman zalunci Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa inna shirka la zulmun azim lalle haɗa Allah da wani zalunci ne mai girma zalunci ne mai tsanani shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gayawa ba a sahabbansa lokacin da wannan ayat ta sauka Allah maɗaukakin sarki sahabbai hankalinsu ya tashi suka ce ya rasulallah man minna la yazlimu nafsahu wane ne a cikin mu ba zai zalunci kansa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa alladhi ta'anun ba wai abin da kuke nufi ba zalunci irin wannan ta yanda mutum zai zalunci kansa yace ba ku ji abin da Luqmanul Hikim yake gaya wa ɗansa ba lokacin da yake masa wa'azi yake cewa ya bunayya la tushriku billah ya kai ɗana kada kai shirka da Allah inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne babba dukkanin alkur'ani idan ka kalle shi yana magana ne akan tauhidi ko dai yana nuna maka girman tauhidi ko falalar tauhidi ko falalar cewa babu wani aiki da Allah maɗaukakin sarki zai karɓa face da tauhidi ko kuma yana gaya maka cewa yana maka bayani ne akan kishiyar tauhidi ma'ana alkur'ani daga farkonsa har ƙarshensa yana magana ne akan tauhidi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekarunsa na annabta da Allah maɗaukakin sarki ya turo shi shekara ashirin da uku sai da aka ɗauki shekara goma sha uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kira zuwa ga tauhidi yana kira zuwa kaɗaita Allah kafin dukkanin wani ayyukan ibada kafin sallah kafin azumi kafin dukkanin nau'o'in ibada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya kokarin ya tabbatar da tauhidi a zukatan bayi domin dukkan aikin da bawa zai yi idan babu tauhidi a cikinsa Allah ba zai karɓe wannan aikin ba komai yawansa komai kankantarsa inda za ka fi kowa aikata aiki a ban ƙasa wallahi idan babu tauhidi a ciki Allah ba zai karɓa ba Allah ba zai baka lada a ciki ba duk abin da za ka yi na ihsani na kyautatawa ko da ka kafi kowa ilimi kafi kowa aikin alkhairi to wallahi kai kafi kowa ci ma baya a wurin Allah kuma Allah maɗaukakin sarki ba za ka rabauta ba a wurin Allah maɗaukakin sarki da aka alkur'ani ga baki ɗaya idan muka duba yana mana bayani ne akan tauhidi da aka tauhidi shine abin da kullum kowanne a cikinmu yake ma Allah alkawari cewa zai bautata masa shi kaɗai a cikin salloli guda biyar da sallolinmu na nafila dukkan wani wanda zai tashi ya sallah yana yi ma Allah alkawarin zai kaɗaita shi amma kai ce za ka ga mafi yawan mutane da suke zirmawa a baki yana kaɗaita Allah amma kuma aikinsa yana saɓawa kowane ɗayanmu yana yin sallah yana karanta iyaka na abudu wa iyaka na gare ka kaɗai muke bautatawa kuma gare ka muke neman taimako baka ce ma na abudu iyaka ba inda zaka ce na abudu iyaka zaka iya cewa na abudu iyaka wa gairuka za mu iya bautata maka da wani amma ka ce iyaka na abudu to ka rufe kofa kai kadai za mu bautata wa kuma kai kadai muke neman taimako a wurinsa amma abin mamaki nawa ne daga cikin mutane wanda suke bautar wani ba Allah ba sarahatan karara musamman yanzu yadda muke rayuwa nawa ne wanda suke neman taimako a wurin wanda yake ba Allah ba cikin abin da ba mai iya yi sai Allah amma kuma zai zo ya kabbara sallah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa'ana mutum yana yaudarar Allah kenan yana gaya masa abin da yake ƙarya ne da aka tauhidi shine abin da ɗan adam zai rayu a kansa ya rabauta duniya da lahira kuma tauhidin nan ko a kabari aka sa ka wallahi shine idan kana da tauhidi zaka rabauta a wurin Allah idan tauhidinka akwai tasgaro wallahi tun daga lokacin da za a zo a karɓi rayuwarka za ka gane kuranka za ka gane cewa ka yi asarar duniya da lahira sannan kuma kana shiga cikin kabari kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana za a zo a tambayi bawa akan abin da yake farkon abin da za a fara tambayarsa shine tauhidi za a tambaye kamar rabbuka idan ka rayu akan tauhidi Allah madaukakin sarki zai tabbatar da kai yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah da haka idan ka rayu tauhidi na gaskiya a duniya to Allah zai datar da kai ya baka ikon faɗin daidai idan kuwa ka rayu rayuwa ta shirka ta haɗa Allah da wani ta zuwa wurin bokaye ta tsafi ta neman taimako a wurin wani wanda yake ba Allah ba ta bautata wa Allah da abin da wasu suka shar'anta muku wanda yake ba shine abin da Allah ya shar'anta ba ko suka halatta muku abin da Allah ya haramta ko suka haramta muku abin da Allah ya haramta wannan in ka rayu a cikinta wallahi ko ka haddace ta ko an zauna an nina maka an tisa maka ba za ka iya amsawa ba shi yasa wasu suke yaudarar kansu yayin da aka je aka binne mutum sai a je a zauna ana cewa ya fulan iza ja akal malakani idan mala'iku guda biyu suka zo suka tambaye kamar rabbuka wallahi wannan ba zai amfane shi ba yo a cikin kabari har sai kai kuma satar amsa ko ka masa ko kar ka masa idan ya mutu akan tauhidi Allah ya ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit Allah zai ba shi dacewa haka lokacin da ya zo mutuwa ma Allah zai ba shi dacewa ya mutu akan tafarkin tauhidi haka wannan shine farkon abin da za a fara tambayar bawa wallahi idan mutum ya bari ya haɗu da Allah tauhidinsa akwai tasgaro to wallahi ya shiga uku shi yasa annabawa abinda suka rinka yin wasici ga 'ya'yansu kamar yadda za mu ji suna cewa wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku sake ku haɗu ga Allah maɗaukakin sarki face kuna musulmi duk wanda ya haɗu ga Allah ba faɗin ka la ilaha illallah a koda yaushe ba la'alla wani yana faɗan la ilaha illallah sau dubu a rana amma wallahi la ilaha illallah sa tana kuncewa da haka wajibi ne mu kula mu karanta tauhidi mu san haƙƙin Allah a kanmu mu karantar da 'ya'yanmu mu karantar da al'umma tauhidi al'ummar mu ta musulmai muna kishirwar tauhidi kwarai da gaske idan ka ga yadda mutane suke rayuwa da yadda ake yadawa a kafafe na sada zumunta za ka yi mamaki ka zaci mutane kamar ba a taɓa aiko musu da annabi ba wallahi mutane ana rayuwa kamar lokacin da kai ko lokacin fir'auna da lokacin manya-manyan kafarai wallahi akwai wanda suka yi imani kuma imaninsu ya tabbata amma a yanzu tauhidin mutane ya yi laga-laga ana wasa da kaɗaita Allah maɗaukakin sarki ana rena Allah ana rena tauhidi mutane ana zirma su ana binne su ana ɗora su a keken bera wallahi za ka zo ranar tashin alkiyama za ka zo ranar mutuwarka za ka yi nadama na irin abin da ka rayu a kansa in dai ba ka rayu a kan tauhidi ba da haka wajibi ne mutum ya yi ƙoƙari ya rayu a kan tauhidi yana daga cikin falala da ahammiya ta tauhidi shine ɗariƙa hanya wacce Allah maɗaukakin sarki yake yadda da bawa Allah maɗaukakin sarki yake datar da shi Allah maɗaukakin sarki yake karɓar ibadunsa sannan kuma ya masa ya rayuwa da daɗa a duniya ya kuma rayuwa da daɗa a lahira kamar yadda muka karanta haka annabawan Allah suka kasance suna roƙa ma kansu da su da iyalansu cewa Allah maɗaukakin sarki ya sa su yi kyakkyawan ƙarshe annabi yusuf alaihi salatu wassalam mu duba mu gani annabi ne na Allah shugaban masu tauhidi ne a lokacinsa amma haka yake addu'a yake roƙon Allah tawaffani musliman ka kashe ni ina musulmi wa alhikmi bis salihin ashe a daidai wannan lokacin babu abin da ya dace ga kowane ɗaya daga cikinmu wallahi bayan dagewa da karatu dan ba za ka zauna ba ka ce ka zauna da jahilci ba ka sani ba dole ka je ka karanci tauhidi ka karanci ka san haƙƙin Allah a kanka ka san haƙƙin Allah a kanka wajibi ne wannan sannan kuma dole kai dage da addu'a saboda muna lokaci na fitina muna lokaci na fitina wanda za ka yi mamakin yadda ake shirka da Allah maɗaukakin sarki kai ta roƙon Allah Allah ya karɓe ka kana musulmi idan har annabi Yusuf alaihi salatu wassalam zai rinka addu'a yana roƙon Allah Allah ka karɓi rayuwata ina musulmi yana neman taimakon Allah wallahi mun babu aula mu da muke rayuwa a cikin wannan ƙazamin lokacin mu da muke rayuwa a cikin wannan dagwalan halittar mu da muke rayuwa a cikin wannan lokaci ƙarshen zamani mai fitina da aka ka roƙa wa kanka ka roƙa ma 'ya'yanka Allah Ubangiji ya tabbatar da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masu tauhidi shine khairul anbiya amma manzon Allah yana addu'a yana cewa Allahumma ya muqallabil qulub ya mai juya zukata thabbit qalbi ala dinik ka tabbatar da zuciyata akan tafarkin addini idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai rinka addu'a Allah ya tabbatar da shi ashe ni ba zan faɗi kan ba ashe kai ba za ka faɗi ku ba ba za ka ji tsoron kanka ba kada ka zarme in ka zarme ka tafi kenan wallahi babu wanda ya isa ya kwace ka da haka dole ne ka dage wa kanka wajen yin addu'a Allah Ubangiji ya maka taufiki annabawa idan muka gani kamar yadda Allah ya mai bayani a cikin suratul baqara Allah ya ce wa sabiha ibrahim banihi wa yaquba ya bani inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da annabi yaqub alaihi salatu wassalam suna wasici ga 'ya'yansu cewa su kadaita Allah shi kadai ba tare da sun hada shi da wani ba sannan kuma kada su sake su je wurin Allah face suna musulmai laka ka taba girke ɗanka ka karantar da shi tauhidi ka taba girke ɗanka ka gaya masa haƙoƙin Allah a kansa ka taɓa girke wani abin ma kai kake kunna wa 'ya'yanka suna gani ga abubuwa da ake na shirkiyat ya ji kyamarsa ma a ransa ba zai ji ba saboda ya saba da ita ya saba yana gani ana faɗan maganganu da ba su dace ba wanda za su fitar da mutum daga cikin musulunci bai ɗaya amma mutum ba zai baka yi wa 'ya'yanka ganuwa ba muna kulawa da 'ya'yanmu ta hanyar cinsu da shansu da karatunsu da dukkanin ma'una ta duniya amma mun manta da gina ruhinsu akan tauhidi wallahi wannan shine babban abin da za ka yi wa ɗanka ka duba ka ga annabawa abin da suke damuwarsu in sun ban duniya shine 'ya'yansu wala ta mutun na illa wa antum muslimun kada ku kasance kada ku sake ku koma wa Allah face kuna musulmai bayan Allah masu albarka manhaji na annabawa shine koyar da tauhidi ya kamata makarantunmu da majalis ɗinmu mu cika su da karantar da littattafan tauhidi ana kishirwar tauhidi a wannan al'ummar a wannan zamanin wallahi muna da kishirwar tauhidi duk inda mutum ya mun laru da neman duniya da neman ilimi na duniya amma mun mamta da tauhidi ‘ya'yanmu suna kafircewa suna komawa arna mutum ya rayu yana ba musulmi bai koma ya asarar duniyarsa da lahirarsa annabawa haka suka kasance suna koyarwa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana Allah yake cewa am kuntum shuhada iz hadara yaqub al maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون haka suke rinka tambaye ƴaƴansu damuwarsu in sun bar duniya ya iyalinsu akan me suka ajiye su Allah yake gaya mana ku gani lokacin da Allah madaukakin sarki aka halarto lokacin da annabi yaqub mutuwa ta zo masa lokacin da yake gaya ƴaƴansa mata abuduna min ba'di me za ku bautatawa bayana suna cewa na abudu ilahaka za mu bauta wa ubangijinka shi kadai wa ilaha aba'ika ubangijin iyayenka wa ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahun wahidan wa nahnu lahu muslimun za mu bautata masa shi kadai babu wani shehi babu wani malami babu wani mala'ika da za mu bautata in ba Allah ba za mu bautata masa shi kadai wa nahnu lahu muslimun kuma za mu mika wuya zuwa gare shi haka magabata na kwarai suke kula da tauhidin 'ya'yansu wajen tabbatar da su akan abin da yake shine akai Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu kada mu mutu baci muna musulmai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah matsawar jin tsoron Allah kada ku sake ku mutu face kuna musulmai saboda in ka je ma Allah ba musulmi ba wallahi kana cikin matsala babba kana cikin damuwa kana cikin tashin hankalin da ka shige shi kenan kuma har abada bayan Allah masu albarka Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana cewa kaɗaita shi a cikin ibada wani shi ne tafarki na tsira wanda Allah maɗaukakin sarki ya so shi da shiriya to sai ya tabbatar da shi akan tauhidi Allah ya ce wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam duk wanda Allah yake so ya shiryar da shi ya datar da shi to sai ya sai ya haskaka sai ya yalwata kirjinsa ta hanyar karɓar tauhidi ta hanyar kaɗaita Allah da ƙyamar shirka da dukkan abin da zai kai shi zuwa ga halaka maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba hatta yara kankana manza Allah sallallahu alaihi wasallama yana tabbatar musu da tauhidi Abdullahi dan Abbas yake gaya mana yace manza Allah sallallahu alaihi wasallam yana goye da ni akan abin hawa yace cewa Mu'az yake cewa ya Mu'az atadri ma haqqullahi alal ibad wa ma haqqul ibada ala Allah shin ka san haƙƙin Allah akan bayi ka san haƙƙin bayi akan Allah yace Allahu wa rasulu alim yace haƙƙin ba Allah akan bayi shine su bautata masa shi kadai kada su hada shi da wani haƙƙin su kuma akan Allah ba dan dole ba dan ganin damarsa shine ba zai azabtar da yayi wa kansa alƙawarin duk wanda ya mutu akan tauhidi to Allah ba zai tabar da shi ba Allah kuma ya haramta ma wuta duk wanda ya furta kalmar la ilaha illallah yana mai gaskata hakan a zuciyarsa fa inna Allah harrama ala nar man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi duk wanda ya ce la ilaha illallah yana mai gaskata ta a zuciyarsa aikinsa yana nuna cewa eh la ilaha illallah to wannan yana daga cikin wanda Allah madaukakin sarki ya haramta wa wuta namansa wuta ba za ta taɓa lasassa ba sannan masu tauhidi bayan Allah su ne wanda ko da mutum ya kuskure ya aikata aikin zunubin da sai ya shiga wuta to ba zai taɓa dawwama a cikin wuta ba me ta Allah in dai ka mutu da tauhidi to wallahi komai daren daɗewa ba za ka dawwama a cikin wuta ba amma wallahi idan mutum ya mutu babu tauhidi to wallahi ya yi asara shi da aljanna har abada har abada har abada ba zai taɓa shiga aljanna ba ashe idan haka rayuwar take ya kamata a ce wannan maudu'i wannan al'amari mu sanya shi a gaban goshinmu mu sanya shi a zuciyarmu ya zama na karantarwanmu tarbiyarmu ga 'ya'yanmu tarbiyarmu ga al'ummarmu muna gani yadda mutane akan neman duniya suna rasa lahirarsu suna jefar da tauhidinsu a daidai lokacin da wasu suna farautar imanin mutane suna bautar da mutane ga ababen halitta suna kautar da mutane daga bautar wanda ya halicce su ana ɗaura mutane a kan su bautata wani wanda yake ba Allah ba wani wanda yake ba shi ne yake ɗaukan yake jibintar lamari ba kana ji kana gani mutum ya je bakin kabari yana addu'a yana roƙon na cikin kabarin cikin da yake ya fi ka bukata inda za ka roƙa masa wallahi sai ya fi ka bukata amma za ga mutum ya je yana roƙon na cikin kabari al'ummarmu ta kai mutum yanzu ƙarara saboda rashin kunya ƙarara za ka ji mutum yana cewa la ilaha illa ne babu wani abin bauta sai wane ya kira wani abin halitta muna ji muna gani duk kuna gani a cikin wayoyinku wannan shirka ƙarara 'ya'yan musulmai an ɗaura su akan cewa wannan shine bautar Allah wallahi ba komai ne ya ja wannan ba karancin karanta wa mutane tauhidi da haka wajibi ne a gidajenmu mu cika shi da tauhidi ‘ya'yanmu mu tarbiyyatar da su akan tauhidi majalis ɗinmu wajen karantarwa mu farkon abin da za ka sa a matsayinka na malami ka karantar da mutane tauhidi don ka zo ka koya masa tsarki ka koya masa sallah wallahi in ba shi da tauhidi sallarsa da tsarkinsa da azuminsa ba zai amfani da shi da komai a wurin Allah ba ka karanta tauhidi farko tukunna wanda komai karancin aikinka na tauhidi wallahi za ka iya samun aljanna amma duk yawan aikinka in babu tauhidi ba ka samu aljanna ba haka makarantunmu mu san me ake karantar da 'ya'yanmu muna ji muna gani muna ɗaukan 'ya'yan musulmai muna kai su makarantun arna makarantun arna ka danka musu tarbiyyar 'ya'yanka wallahi sai allah maɗaukakin sarki ya tambaye ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana babu wani bawa da Allah madaukakin sarki zai bashi kiwo ya zama yana mai tozartar da kiwon da Allah ya bashi yana mai ha'intar abin da Allah ya bashi na kiwo face Allah madaukakin bai ba zai rabota a wurin Allah ba lokacin mutuwarsa ta zo wallahi ba zai rabota ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana da malamanmu da iyaye masu tarbiyya matanmu muna ji muna bari muna gani matan matan musulmai suna zuwa wurin bokaye suna neman taimako a wurin Allah a wajen wani wanda yake ba Allah ba jarimar da za ta zo ta halaka ka ta halaka iyalanka ta halaka 'ya'yanka me ya jawo karancin karantar da su tauhidi mu duba yanda magabata na kwarai suke da damuwa wajen karantar da iyalansu tauhidi da haka wajibi ne akan mu ko dai mu tashi tsaye wallahi ko al'ummanmu ya zama kawai mun zama kawai hotiho ne kawai taron tsintsiya ba shara ne kuma allah maɗaukakin sarki zai sallada maƙiyanmu a kansu kuma damun abin da a kanmu kuma damun abin da suke ta fama kenan suna ta mana hasada so suke sai mun zama su waddulau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a haka allah maɗaukakin sarki ya gaya mana da haka wajibi ne akan kowane ɗaya daga cikinmu ka yi riko da wannan al'amari al'amari ne mai girma ba zai taɓa isakka ba kullum ka yi ta karatun littattafan aƙida ka ji abubuwan da magabata na ƙwarai suka tafi ka karanta alkur'ani a maka bayanin aƙida da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ka haɗu da Allah ka zama lami lafiya da waɗannan aqulu ma tasma'un Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad din wansur ibadakal muwahhidin Allah ka kashe mu akan tafarkin tauhidi Allah ka sa mu rayu akan tauhidi Allah ka kare mana imanin mu ka kare imanin iyalan mu da matan mu da ƴan uwan mu Allah Ubangiji ka shiryar da mu akan abin da kake so ka nuna mana gaskiya gaskiya ne ka bamu ikon binta ka nuna mana hanyar bata ka bamu ikon kauce mata Allah ka tabbatar da dugadugan mu Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir a'daka wa da'ad-din wansur ibadakal muwahhidin inna Allah ya'murukum إن الله يأمركم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله